yawwa sai makarim akhlaq na goma sha shida saboda muna so mu dinga karanta goma goma ne don littafin ya kare da wuri na goma sha shida al'ihisanu ilal jari kyautatawa makwabci makwabcinka mun san yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka gurfata rashin shiri da makwabta yawanci za ka zo ka samu makwabta ba sa shiri da juna yana daga cikin kyawawan ɗabi'o'i ya zamanto kuna shiri kuna tsasawa jituwa da makwabcinka kuma kana agaza mishi yana agaza mata abin da ya safi na taimako kuna yi wa juna قال تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم a wannan aya Allah ya ba da umarni a kyautata wa mutane daban-daban kala tara wanda kyautata wa mutane daban-daban kala tara nan kamar an ce ba a samun musulmi da yake cikin matsala ne kawai da ya ce ku bauta wa Allah kar ku mishi tarayya da komai cikin taran na farko ya ce wa bilwalidaini isana a nan isanin mastar ne da ma'anin fili ai wa ahsinu bil walidaini kyautatawa iyaye saboda masdari yana zuwa da ma'anan filul amri zaka ce zarban zaidan kana nufin idrib zaidan na ɗaya kenan wa bizir kurba makusanta dangi wal yatama marayu walmasaki ne miskinai waɗanda kullum sai sun nemi abin da za su ci za su samu waljari kurba makwabci na kusa da gidanka ko makwabci makwabcinka kuma danginka ne kuna da karaba da shi misali kai da wanka ne gidanku a jere kaga wanka makwabcinka wasu suka fassara a haka wasu suka ce waljari kurba makwabcinka wanda yake katanganku ya hannu ba wanda tsakaninka da shi akwai gida ɗaya biyu ko uku ba sannan waljarin junubi makwabci wanda yake nesa da kai wanda tsakanin gidanka da gidansa akwai gida ɗaya ko biyu ko uku har zuwa gida arba'in an ce daga gidanka idan ka kirga gidaje arba'in duka makotanka ne ko kuma waljarin junubi makwabcinka wanda ba dan uwanka ba fassara biyu ne malamai suke waljari bilkurba makwabcinka a haɗe katanganku a haɗe waljarin junubi makwabcinka wanda katanganku bai haɗu ba zuwa gidaje arba'in awwal jari dil qurba makwabcinka dan uwanka wal jari junubi makwabcinka wanda ba dan uwanka bane shine wasahibi bil jambi wanda abokin zamanka abokin zamanka misali shago ne ya hada ku kana sana'a nan yana sana'a kullum kuka fito gun sana'a kuna haduwa wasahibi bil jambi ko kuma motar haya ta hada ku jirgin sama ta hada ku wanda kun zo kun zauna a sit daya wanda in kun je tasha ko iyafar shikenan kun rabu wannan ya kama gabansa wannan ya kama gabansa to wayannan duk suna bukatar ka kyautata musu misali kuna bulaguro kuna zaune da wani ka siyi wa wata ka sha kai tafiyanka ba za ka siya wa wanda kuke tare ba ko ka si tsire ka ci kai kadai kawai ana duk wannan rashin kyautatawa ne wabin sabili kuma mai matafiyi matafiyi ku kyautata masa in ya nemi guzuri ba shi da kudin mota ku biya mishi kudin mota wa ma malakata imanukum da kuma abin da hannayenku suka mallaka bayanku don kasi bawa irin wanda muka yi magana kansa dazu karka ci ai bawa na ne kai mishi mu'amala irin na dabbobi da abin da za ka ci shi zai ci a irin suturar da za ka sa shi zai sa a gidan da za ka zauna shi zai zauna kan mutunta shi wayannan su tara ne inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah ya ce Allah baya son mai takama mai yawan alfahari da kansa mai takama mai yawan alfahari da kansa baya so a kasashe da suka ci gaba kowanne ɗaya cikin wayannan abubuwa an mishi asusu an mishi foundation mu'assasa ana tara kuɗi domin a kyautatawa kowanne ɗaya cikin tara misali jam'iyya jam'iyyatul birri mu'assasa foundation na kula da iyaye duk waɗanda duk waɗanda iyayensu suna cikin yanayi ba sa iya taimaka musu wannan mu'assasa foundation za ta zo ta taimaka wa iyayensa haka foundation na marayu duk yaran da iyayen suka rasu a kawo su a kula da karatunsu school fees cinsu shansu har su girma su zama mutane amma a nan Najeriya babu irin wannan dan Nigeria kudi yake tarawa ya bari ya je lahira an Aisha ta radiyallahu anha qalat qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu rawahu Bukhari manzo Allah yace Jibrilu bai gushe ba kullum yana mini wasiya akan makwabci makwabcinka ba kula da makwabcinka ba har sai da nazarci cewa makwabcina idan na rasu zai gaje ni ku duba ba sai da ya yi tsammanin ma kamar makwabcinsa zai iya gatansa an mujahidin kala kunna inda abdullahi bin amr wa gulamun lahu yasluhu shatar ya ce mun kasance a wajen abdullahi bin amr akwai wani bawansa ana cewa bawa guda ko akwai wani yaro wanda yana fede akuya ya suluku shata yana fede akuya faƙala ya guda ya ce ya kai wannan yaro iza farabta fabda a bijari da yahudi ko ya ce ya kai wannan bawa in ka gama fede wannan akuya ka fara bawa makwabcin nan namu ba yahudi hatta kala ha salasa mira har sai da ya gaya wa wannan yaro ko wannan bawa din ya maimaice mishi so da kenan wanda zai nuna maka makwabcinka ko da kirista ne duk abin da ya tashi na kyautatawa za ka kyautata masa فقال له رجل من القوم kam ta zukurul yahudiyya wani mutum cikin mutane ce masa yaya kake ta maimaita ba yahudi a bawa ba yahudi a bawa ba yahudi فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى حسبنا أو رأينا أنه سيورثه ya ce na ji manzo Allah su sallama yana ta wasici a kan makwabci har sai da muka zaci cewa ko au har sai da muka ga cewa zai gadar da shi zai zai in muka mutu zai ba shi gado rawahu abu dawud an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ya'khudh anni هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم أو يعلم من يعمل بهن من ذلك صلى الله عليه وسلم يشوعي لي zai karbi waɗannan kalimomi gwalagwalai na wasiya ya yi aiki da su ko ya koyawa wanda zai aiki da su faƙala abu huraira ta sai abu huraira ya ce faƙultu ana ya rasu da Allah sai na ce sai na ce ni ne fa'akaza biyadi sai ya kama hannuna fa'adda kamsan sai ya kirga biyar abubuwa biyar wa qala yace ittaqil maharima takun a'badan nas na ɗaya kenan yace ka guji abubuwa haramtattu za ka zama to kafi kowa ibada wannan abu ne muhimmi sosai a ilimi na suluki kamar yadda imam suyudi cikin annikaya a ilimin tasawuf ya fada ya ce mutane da batun sufanci su fi mayar da hankali akan barin abin da yake haramun fiye da mayar da hankali akan aikata lada abin lada akasin mutane za ka same su da kula ɓangaren ibada yawan istighfari hailala na fila karatun ƙur'ani wajen haramun kuma za ka ga cewa ba sa barin haramun shi ne ya ce to ka guji ka kiyaye kanka da abubuwa haramtattu ta kun abadan nasu da ka zamo kafi kowa ibada warda bima qasama Allah laka ka yadda da abinda Allah ya raba ya baka takun agnan nas ka zamanto kafi kowa wadata ma'ana karka raina kanka ma'ana abinda Allah ya baka ka gode ka rike karka hangi wani wanda yake sama da kai wa'azin ila jarika ta kun mu'minan ka kyautata wa makwabcinka ka zama mu'min wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika ka so wa mutane abin da kake so wa kanka ta kun musliman ka zama musulmi wala tuksiri dhahika kar ka yawaita dariya fa inna kasrata dhahik saboda yawan dariya tunitul kalba tana kashe zuciya zuciya ya zama ba imani ba tausayi a ciki rawahu tirmidhi wa ghayruhu imam tirmidhi da wani sun suka rawaito wannan hadisi makarimul akhlaqi na goma sha bakwai ita'u sa'ili wa man haramaka ba wa duk mutumin da ya roƙi abu kawai ka bashi wanda ya hana kama ka bashi mun karanta muku baitin wani balarabe ko da ake yabansa eh ana ce mishi ne kumanci baitin ko yake cewa walau walau lam yakun min indihi ghayru nafsihi لجاد لها وليتق الله سائل saboda zunzurutun kyauta da abin da aka tambaye shi zai bayar inda za ka tambaye shi a wani abu ba shi da komai sai ransa zai iya cire ransa ya baka saboda haka mai roƙonsa ya ji tsoron Allah kada ya roƙo shi sai ya ga yana da abin da zai bayar kada ya roƙe shi ba shi da abin da zai bayar ya ɗauran da ya bashi magana ne fasihi sosai wani mawaƙi kuma yake cewa a sasa ilun su hajjakin lau mana'atahu من اليوم سؤلا أن يكون له gado. ya ce ta yi wani mai roƙonka mabukaci in ka hana shi abin da ya roƙa to karkamance gobe zai zamo nasa wataran za ka matsu kai ma ka zo ka roƙe shi kaga zai iya hana ka ba to makarimul akhlaqi yana karantar da kai ya hana ka amma ya roke ka to kar ka hana shi kai shine ihsa'u sa'ili wa haramka qala ta'ala wa amma sa'ila fala tanhar wanda yake roko kar ka tsawatar masa wa qala jalla sha'nu wa qala jalla sha'nu wa qala jalla wa ala wa wa ata al mala ala hubbihi dhawi al qurba wal yatama wal masakin wa ibn as sabili والسائلين وفي الرقاب الآية Allah yana cewa wa atal mala ala hubbi cikin a'malul birri guda goma da Allah ya ambata alaysal birru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghribi abubuwa goma ne ya kirga ciki yace wanda zai ba da dukiya ala hubbihi duk da sonsa duk yadda yake son dukiyar zai bayar ma'ana wanda san abu baya hana shi ya bada wannan abin san abu baya hana shi ya bada wannan abin zawil kurba zai ba wa makusanta wal yatama zai ba wa marayu wal masakina zai ba wa miskinai wa bin sabili zai ba wa matafiyi wasa'ilina zai ba wa masu roƙo wa firzikabi zai bayarwa bayi domin su fanshi kansu sai kansu zamanto yantattu har zuwa ƙarshe aya an jabiri bin abdullahi kala masu ilan nabiyu sallallahu alaihi wasallama shay'an qattu fa qala la jabiri ce tun da yake manzo Allah sallama ba taɓa tambayansa akan wani abu ya ce babu ba ko bai ba da wannan abin ba ko rigan jikinsa ka tambaya zai shiga ya tube ya sako wata ya kawo ma kar ka yi da'awar son manzo kai kuma ba ka iya yin haka ja'ahu jibrilu alaihi salamu wata rana jibrilu alayhi salam ya zo masa faƙala khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina ya umarce shi da abubuwa guda uku da ke cikin wannan aya khudhil afwa ka dinga karban afwa ka dinga yin rangwame yafiya wa amur bil urfi ka dinga umarni da abu mai kyau sannan wa a'rid anil jahilina masu wauta suka maka wauta suka zage ka suka maka rashin kunya kai banza da su karka kula su karka rama aljahili na nan ba na nufin jahilai marasa ilimi ba aljahilu asafi mai wauta kamar yadda muka karanta daga baya faƙala sai ce ya jibrilu ayyu shay'in haza qala ma adri hatta as'ala al'alima shine ya ce jibrilu wanne abu ne wannan ya nuna wani abu ya roƙe shi ya tambaye shi kala ya ce ma'adiri ban sani ba hatta as'alal alima har sun sai na tambayi wani wanda ya san abin la'alla yana nufin wani mala'ika wani yana nufin sai ya tambayi Allah Allah ya sanar da shi saboda Allah alimul ghaibi shi al'alim ne al'alim ne al'allamu ne ثم جاءه فقال يا محمد إن الله عز وجل يأمرك أن تسيل من قطعك وتؤطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك كان العالم ينهى في الله ya ce Allah ya umarce ka ne da ka sada zumuncin wanda ya yanke maka zumunci ka ba wa wanda ya hana ka abu ka yafe wa wanda ya zalunce ka man haramaka ya neman mana aka wanda ya hana ka makarimun akhlaq na goma sha takwas kusuwatul muhtaji shine bawa mai sutura mara sutura ko mabukacin sutura sutura wanda yake da bukatar riga ka bashi ba sai ya tambaye ka ba abokinka ne misali kullum kana ganin shi da riga daya kullum zai zo da riga daya za ka fahimta wannan ba shi da tufafi idan kana da riguna fudu biyar ka ware wasu riguna masu kyau su kasance suna cikin wanda kana so sai ka bashi ba dole sai ya roƙe ka ba wannan yana cikin makarimul akhlaq wanda kuma ana da karancin yinsa in kuma kana so ka zama marowaci to ya zamanto in kai sabon dinki set biyu a tsofin ka dau set biyu ka bawa wani in set uku ne a tsofin ka dau set uku ka bayar in ba za ka iya yi dinka sabo ka bayar ba wanda yana cikin halayen manzalar baya so ya ga mutum a cikin sun murmuka sai ya shiga ya ɗebo kaya ya bashi ya shige kaka cire wannan kasa canja ka amma ka duba yadda almajirai a garin musulmai almajirai suna yawo ba takalmi yawo ba wando wando a yayyage za ka ga almajiri kashe ma hukaci ne amma ba hauka ba ne talauci ne tsura musulmai kuma wanda su yake wa aiki yana haddace musu littafinsu ƙur'ani amma ba su dauke shi komai ba wani lokaci ma in yaje tsaya a wani goshi kan almajiri a kore shi wanda ya fi kowa daraja a cikinku wanda aikinku yake yi idan almajirai ba su wulakanta kansu sun zo sun haddace ƙur'ani ba ƙur'ani ba ya zama babu ba to wannan abu ne wanda abin tausayi bai jima ba wasu almajirai suna tafiya wallahi a mota na gani ya ban tausayi su uku daga cikinsu duka ba su da takalmi sai na tsaya na ce nawa ake siyar da silifa suka ce ɗari uku da hamsin ɗari uku da hamsin shi kenan na ba su dubu ɗaya da ɗari biyar na ce to su ukun da ba su da takalma sai a je a siya musu takalma silifa canjin kuma su sauran masu takalman su raba na ta jin daɗi ba ga irin jin daɗin da suke ba amma mutane yanzu ba ruwansu da harkan almajiri yanzu da ake ta cewa bara bara bara za a hana bara hana bara to ta yaya wanda kai baka ba shi abinci ba ka hana shi bara tsakani da Allah ba in ba ka so ya yi bara ka riƙe shi mana yanzu idan muna da tsari almajiran da suke anguwa mutanen anguwan za su iya hana su bara idan almajirai ɗari ne a anguwa a anguwan za a rasa gidaje ɗari ne to kowanne gida a cire abinci kwano da ɗaya kowanne almajiri ya ishe shi a yi ni cin abincin wannan kwano zai iya ci ta safe ya rage ya ci ta rana ya ci ta shikenan ba maganin bara yini za su yi kamar tarin dokan su suna karatunsu babu bara amma kai za ka ci abincinka cikin gida ka hana almajiri bara duk wani sharri da mugun hali sai a ce almajirai ne suka yi su suka sace har wasu ma suke cewa boko haram ma almajirai ne almajirin da abincin cikinsa abincin da zai ci ya rasa sai ya yi bara zai ci abinci a ina zai samu bindiga eh ya ma san yadda ake sayar da bindiga ne saboda haka a nema abinci kowa gano suwaye ne yan boko haram ba almajirai ba ne hankali ma ba zai taba yadda ce almajiri ya zama dan boko haram amma kullum an tashi bata wa almajirai su abin da ma ya sa a darul furkan muka ce dole sai an yi boko saboda a samu yan boko a cikin almajirai ne mu ga wani shegen da zai hana bara a 'yan majalisa muna da muna da wakilai 'yan boko wasu sun zama 'yan siyasa wasu sun zama waye wani ya fito da shekantakansa ya ce zai hana bara bai sani ba ya a cikin yan majalisa akwai almajiri ni din nan da kake ganin na almajiri ne saboda haka ba wanda ya isa ba majority carry vote ba ne a daga hannu a gani saboda haka dole ne a shiga boko ka haddace ƙur'ani ka rubuta nekonka waye ɗinka ka yi boko duk hanyar da ake shiga a zamo komishina a zamo famsid a zamo dan majalisa duk kai ma ka bi don ka kare martabar ƙur'ani ba an yi wasu gwamnoni eh fitsararru ba a arewa suka kori almajirai suka kulle almajirai na suke yanzu ina ganduje yake ina ya rufa'i yake yanzu babu haka shi ne ƙarshen duk wani mutum ne wulaƙanta almashi to shi ne ya ce kusuwatul motaj duk wanda yake bukata mabukaci sutura ka bashi abinda ake nufi an tuɓiya min siyabi kalmutaja ya ce daga tufafinka ka ɗau ka ɗauka ka ba wa wani mabukacin tufafi hususan ya ce musamman ma izashtarai ta sauban jadida idan ka siyi sabon tufa ya ce hususan musamman ma yau mal'idi ranar idi muhimmi ne wannan yanzu misali wani zai kaga ya yi wa yaransa kayan sallah sai biyu sai uku yaran makwabta da almajiran da muke magana a kansu suna na yawo da su kawai ranar sallah kuma a ce a samu dan musulmi kuma ba shi da sabon kaya saboda masu hali sun dinka wa 'ya'yansu set biyu set uku so set hudu ranakun satin sallah kullum za su fito da sabon set yan gata ka dinka musu set ɗaɗɗe mana set shida ka dinka wa wasu mutane a gani to wannan duk yana ɗaya daga cikin kurakuranmu da nesantan makarimul akhlaq shine shi an sa'ad bin sa'ad qala جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ببودة وتمتا تازو قم منزو صلى الله عليه وسلم تاكا ومشي بودة شيني ببر رجا kamar burjima haka kala sa'ad sai sa'ad ya ce hal ta duruna mal burda me kuke ne kun san da me ake nufi da burda kanu hiya shamlatu mansujun fiha hashiyataha suka ce riga ne wanda ta ciki ta ciki wato an saƙa hashiyarta misali riga ne babba cikinsa akwai ƙaramin riga irin babban riga ƙasarsa akwai farmala ƙasan ƙarami a cikin akwai ƙaramin riga a saman an sa babba wannan shine ake ce mishi alburda wanda galibi za ka ga wato yaran sarakuna suke sakawa shine burda qalat ya rasulullah nasajtu hazihi bi yadi wannan mata tace ya manzo Allah ni na saka wannan burdan da hannuna kun san da ba yadi ba kamfanin muka na yin yadi zare ne ake tufka shi ake tufka shi sai a yadi da wannan tufkan yadda ake taburma a kaba kun gane to haki ake yin yadi a zare zaren kuma ana yin shi da auduga ake tufka shi sai a yi yadi daga yadin sai a yi irin dinkin da ake so ta ce da hannunta ta tufka yadin da aka yi wannan burta din ji'itu ta ce na zo aksuka ha in tufatar da kai ita wannan burta ma'ana ta hada mafi'ulai guda biyu a damirai aku suka maf'uli na farko ha maf'uli na biyu fa aka zaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya karba ya karba mutajen ilaiha yana da bukata da ita ya ga wata masa wannan furtan fakaraja alaina sai ya fito mana wa inna la izaruhu ya sanya wannan burdan ta zamanto zaninsa mana ya saka a ƙasa da ke su zamanin manzo Allah ba sa sa wando riga za a sa a daura zani yadda mutanen su bangladesh su malaysia indonesia suke al'adarsu ba wando zani ne fajassaha rajulun min alqawmi sai wani mutum daga cikin mutane sahaba sai ya taba burdan a hannunsa yaga tana da laushi tana da kyau faƙala sai ya ce uksuni ha ya rasulallah ka tufatar da ni wannan burdan ya ma'aikin Allah kala na mai ce to fajalasa ma sha'a fil majlisi ya zauna iya sansa ثم رجع sannan ya dawo fatawaha ya nade wannan burdan summa arsala biha ilayhi sai ya aika wa mutumin da ya ce ya bashi faqala alqawm sai mutane suka ce ma ahsanta wani baka kyauta ba sa'altahu iya ka roki mun zo wannan tufa wa kad alimta kai ka san halinsa annahu la yaruddu sa'ilan ba abinda za a roke shi ya hana ka sani kuma yana son abin ka tambaye shi faƙalar rajulu i wallah sai mutumin ya ce eh wallah i din nan kalima ce wanda laraba suke amfani da ita a haɗe da rantsuwa ya zo a guɗe a cikin ƙwa'an wa yastambi'una ka a haƙ ku kuli wa rabbi kul i wa rabbi wani lokaci ana amfani da shi a matsayin na'am kamar da wasu lahaja wasu yare za ka ga suna cewa i a matsayin kamar na'am abubakar ya zo ne i i ma'ana na'am to yana zuwa da wannan ma'ana shine ya ce i wallah ma sa'altuha rasulallahi sallallahu alaihi wasallama illa liyakuna kafani yau ma'amutu ya jikinsu ya yi sanyi sai ce wallahi ba na roƙi manzo ya ban wannan tufafi ba sai dan ya zama likafani na ranan da na mutu a rufe ni da shi ya sabai jikinsu ya yi sanyi sai suka ga eh ya yi roƙo na mai ma'ana ba don ya kwace wa manzo suturar da yake so ba ne rigar da ya taba jikin manzan Allah to ya taba jikinsa ranar da ya rasu kala sal sai sal ya ce fakanat kafanu kafanahu yadda ya faɗan nan to wannan rigar shi ne ya zama tole kafaninsa rawahu bukhari kun ga anan kun fahimci abu biyu na ɗaya wannan matar musamman ta ɗinka sabon kaya dal mai kyau ta zo ta ba wa manzan Allah wannan yana cikin makarim da akhlaq shi ko manzan Allah duk da yadda ya so wannan kayan da aka roƙe shi ya ɗauka ya bayar shi ba roƙo ba mafa manzo idan yana rike da abu ka cika kallon abin sai ce kana so ne ka cika kallon abin kana so ne in kai gun ma baka ce eh ba ma sai baka abin kawai da kun zamo irin halayen manzo sallallahu alaihi wasallam ba da ba za shiga wannan yunwan da ake fama da shi ba saboda wata rana da aka yunwa a madina sai manzo ya ce kowa ya je ya cire dukkan abincin da yake gidansa ya kawo mai buhu goma ya kawo mai buhu ɗaya ya kawo mai kwano ɗaya ya kawo mai buhu dubu ma ya kawo duk kar kowa ya rage komai daga cikin abincin da yake da shi ya ce wanda ba shi da ma komai ya ce ya zo ya tsaya hannu rabbana a wajen da aka tara abinci kili sai ya ce to a raba daidai yake na yi magana yunwa ya gari ya yi wani abu ya sai manzo Allah yanzu duk yunwan da ake magana a kansa a yobe ko a a yau akwai mutum guda ɗaya da ya ɓoye buhu dubu goma dubu ashirin dubu ɗari kafin ruwa ya sauka ya tsada zai shirya sai to saboda haka in za a bi wannan shawara na manzo kowa ya cire abincin da yake hannunsa a raba daidai shi kenan magana yunwa babu kusan kowane magidanci sai ya samu abincin shekara-shekara a buhun matsara da yake kasuwa naira dubu hamsin hamsin sai ya zama naira dubu uku da ɗari biyar biyar a hakan ma wani ba wanda wani ma ba zai je siya ba yana da shi to haka manzo sallallahu alaihi wasallama yake makarimun akhlaq na goma sha tara al-insaf الإنصاف هو المواساة بين القريب والبعيد والعدو والحبيب في الحكم والعطاء والتعليم وهو من الأخلاق عزيز yace insaf shine daidaita tsakanin makusancinka da manisanci dan uwanka da wanda ba dan uwanka ba makiyinka da masoyinka ka daidaita su a hukunci in hukunci in suka zo ka kai wani hukunci a gabansu wal ata ko wajen kyauta wa ta'alimi ko wajen karantarwa a duk wayannan abubuwa da komai da komai ma wa huwa yace al insaf min al akhlaqi daga cikin makarimul akhlaq aziz yana da wahalan samuwa ce mutum ne baya bambanta tsakanin ɗansa da ɗan wani baya bambanta tsakanin makiyinsa da masoyinsa dan uwansa da wanda ba dan uwansa ba in ya tashi yin alkhairi kawai kowa da kowa daidai ne shi a wajensa قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله الله سبحانه وتعالى يشي يا ودن سكي إيمان كونوا قوامين بالقسط شهداء لله زمن تو masu tsaya tsayuwa da adalci masu shaida wa Allah walau ala anfusikum ko kanku ne ku yi wa kanku adalci ka yanke wa kanka hukunci ka ce baka da gaskiya a walidaini ko iyaye wal aqrabina ko kuma makusanta in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima in wannan mai kuɗi ne wannan talaka ne to Allah shi ya fi cancanta da su ya san da kudinsa ya san da talaucinsa ya ce ka yi mishi adalci ma'ana karkabawa mai abu gaskiya saboda abinsa ko ka ba wa talaka rashin gaskiya saboda ba shi da shi kamar yadda su duk ɗaya ne falatar tabi'ul hawa an ta'adilu kada ku bi san rai san ran ya hana ku adalci wa in talu idan kuka karkata ko kuka yi ƙarya autu uridu kuka kau da kanku kuka ƙi yin adalci fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira kusan da Allah kwararre ne masanin duk abin da kuka aikata ne وقال يشي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا kada gaba ko kin wasu ya sa ku ki musu adalci eh idilu ku yi adalci huwa shi adalcin aqrabu li taqwa shine fi kusanci da tsoron Allah ba zai yi mutum baya adalci kuma ya ce yana da tsoron Allah ba wa qad sabaqa hadisu Aisha ta annaha taqul hadisin sayyida Aisha ai ya gabata tana cewa amma innahu la yamna'uni allazi fa'ala fi Muhammad ibn Abi Bakr akhi an ukhbiraka ma samitu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce abinda ya aikata wa dan uwana Muhammad bin Abubakar ma'ana ya kashe Muhammad bin Abubakar dan uwana to dan ya kashe dan uwana ba zai hana ni in baka labarin abin da na ji manzo Allah sallama ya faɗa akan halayensa da ka faɗa ba ya kulu yana cewa fi baiti haza a wannan wa wannan gidan nan nawa Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fa shaqqa alaihim fashquq alaihi ya Allah duk wanda ya jibinci wani lamari daga cikin lamarin al'ummata ya kuntata musu ya zamo shugaba ya kuntata musu kai ma ka kuntata masa wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi duk wanda ya jibinci shugabancin wani lamari na al'umma na to ya ce ya tausasa musu to kai ma ka saukaka musu rawahu muslim qala umar salasun man jama'ahunna jama'al iman umar ammar ammar ya ce akwai ɗabi'o'i guda uku duk wanda ya tattare su ya zamo yana da su to ya tara imani duka al'insafu min nafsika kai wa kanka insafi adalci wa bazulu salami lil'alami yaɗa aminci da zaman lafiya a duniya gaba ɗaya wal infaku min al'itta da kyauta cikin ƙarancin dukiya ma'ana kana da abu kaɗan ka ba da shi ya ce wayannan abubuwa duk wanda ya rike su ya zamo yana da halayensu to ya rike musulunci gaba daya makarimul akhlaq na karshe da za mu tsaya a kai shine na ashirin bazul salami shine yaɗa sallama cikin jama'a bazul salami huwa salamu ala kulli man laqita min almuslimina shine kai sallama ga duk wanda ka hadu da shi cikin musulmai وهو مما يتهاون به المسلمون اليوم yana daga cikin abubuwan da musulmai a yau suke wasa da su ko suke wulakantarwa haisu yadkhulu al-ajanibu fi buyutil maharim yadda zaka zo ka samu mutanen da ba 'yan gidan bane suna shiga gidajen maharramansu mata sha'u duk lokacin da suka zo duna salamin ba tare da sallama ba a gane saboda haka koyaushe ka dinga yin sallama duk gidan da za ka shiga gidanku ba gidanku ba قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يا ودن سكي إيماني كركو shiga. gidajen da ba gidajen ku bane har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha ku yi wa mutanen gidan sallama zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkaruna yin haka shine yafi muku alkhairi ko dan za ku wa'azantu nan da yace buyutan gaira buyutikum wannan gaira buyutikum dinnan yana magana ne akan isti'izani din in za ka shiga gidan da ba gidanka ba ne wato za ka nemi izini tukunnan ka shiga amma wajen sallama to ko da gidanka ne he ka yi sallama gane gidanka ba ya ka nemi izini za ka shiga ba a gane gidan wani shine zaka nemi izini in shiga ne ka shiga amma sallama kam ko gidanka ko gidan wani dole kai sallama kafin ka shiga ɗakin ku ne na bojin ku goma kuke kwanciya a ciki ba zai yi ka kusa kai ka shiga ba sai ka yi sallama وروى مالك عن عطاء عن عطاء عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله إذن علي أستأذن على أمي wani mutum ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce zan yi nemi izini ne in zan shiga gun mahaifiyata faƙala na'am ya ce eh za ka nemi izini mana kalar rajulu inni ma hafil baiti mutum ya ce ni ba ni nake tare da ita kullum fa a gidan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam izan alaiha ka nemi izini in za ka shiga wajenta sai ya matsa faƙalar rajulu inni khadimu hani ne fa mai yi mata hidima dauko wannan kawo wannan duk duk fani ne yana ganin a ce ko yaushe zai shiga gunta yana yawan shiga dinnan sai yayi sallama kaman akwai kuntatawa a ciki da ya matsa sai manzo ya ce faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan alaiha ni dai na ce in zaka shiga ɗakin ta ka nemi izini a tuhibbu an taraha uryanatan ka san maganan da ba a faɗa ma in ka ƙure mutum sai ya faɗa ya ce kai da nake cewa ka nemi izini ka ce aini ne hadimin ta aini ya ce kana so ka ga mahaifiyarka tsirara ne kala la la ya ce a a kala to fasta azin alaiha to ka nemi izini eh kun san bambancin neman izini da sallama ta gane assalamu alaikum an ce shine sallama in aka karba ka ce wa alaikum salam sai ka ce in shiga ne a adukuru in shigo ne an shirya na shigo in ba ce ma ka shigo ba to kar ka shiga galibin mutane suna shakatawa a falonsu dakinsu za ka iya samun mutum da gajeren wanzu ma a falonsa ya kunna fanka yana shan iska in ka ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam kawai ka buɗe falo ka shiga za ka gan shi da gajeren wando zai ci kunya to da ya ce wa alaikum salam ka ce in shiga ne a adhulu sai ya ce ka shigo ka shiga to shine neman izinin shiga daban sallama shi ma daban عن ابن عن ابن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير wani mutum ya tambayi manzo Allah a musulunci menene yafi alkhairi qala tut'imu ta'ama ka ciyar da abinci kana ciyar da abinci wa taqra'u salama kana karanta sallama ala man arafta kana sallama ga wanda ka sani wa man lam ta'rif da ma wanda baka san shi ba in kuwa kuka in ka ce assalamu alaikum wa alaikum assalam rawahul bukhari wa al bukhari ne ya rawaito za mu tsaya a nan gobe insha Allah za mu tashi daga 21 zuwa na 30 assalamu alaikum wa rahmatullah na'am na da tambaya na'am me bambanci tsakanin sallama na sallah da kuma sallama da mutum zai yi wa kamar shi sallama na sallah dole ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum amma wanda ba na sallama ba za ka iya cewa salamun alaikum ba tare da alba yawa wannan shi ne
wajen tawazi da adabi manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya fito sahabbai suna bashi wani waje ne dan ya zauna saboda shi khairun nasi ne ko kuma zai zauna tare da su ne kamar kowa
eh shi manzo sallallahu alaihi wasallama in ka ganshi cikin sahabban sama ba za ka gane shi ne manzon Allah ba sai dai da wata mujiza irin nasa kaga fuskansa yana haske kamar rana wasu abubuwa lokacin da ya shigo madina su 'yan madina ma sun dauka sai na abubakar shi ne manzan Allah saboda tawazuyin manzan Allah yana na cikin sahabansa shi baya yin wani abin da zai bambance shi ko a sutura ko a wani abu duk abin da manzo zai yi a gane shi ashe wannan wane ne to shi baya yin wannan abu a tabi'arsa sai da rana da ya zo kan manzo Allah sai na abubakar ya daga binjimansa rigansa ya kare manzo ta nan ne aka gane a shi wannan shi ne manzon Allah na'am alaka su'al ma su'aluka ya na'am mallam yuwakir kabira bai kuna cewa mallam yuwakir duk ɗaya ne ana cewa aukara ana cewa wakara in ka ce wakara yuwakiru in ka ce aukara yukiru shine lam yukir lam yuwakir riwayoyi ne kala-kala eh shine wanda ya zo a cikin qur'ani wa tuwakiruhu wa tuwakiruhu da ya zo a cikin qur'ani shine na taukiri kenan girmamawa ina filanin kansar ma ni in ba yan kansar ma bane babu fulani ne a makarantar nan eh babu akwai fulanin guru ma ko ma fulanin guru ba su iya fullanci ba matsalar su kenan akwai na taraba akwai na tarafa masha Allah ina yake nan tarafa an ta fulani taraba yawa izu nawa karanta shi to ka rubuta qur'ani ka kai taraba sai ka bude darul furqan a can sai ka sa ilma ba mu da darul furqan a taraba mun gane da mun bude a wani gari ina ji ka san garin ko mutum biyu ko yawa to shi ne sai muka rufe saboda rashin malamai to kaga to insha Allah daga yanzu zuwa gabatin da akwai yan taraba to bi iznillahi yan taraba za su haddace Qur'ani su je su bude to Allah ya buda sallu ala nabiyil karim